العزيز العظيم وبعد الحمد لله yau shida ga watan takwas tsarin dubu biyu da goma sha biyar insha Allah za mu fara wannan littafi mai albarka kamar yadda muka alkawarta cewa mun canja shi da tafsirin alkur'ani da ake wannan masallaci wanda ya kuma la kai mu bayan mun kammala haruffa da muke fassarawa da diwani na maulana shehu a zawiya za mu mai da tafsirin alkur'ani a zawiya insha Allah kamar yadda aka yi alkawari yau za a fara wannan littafi na maulana shehu ibrahim wato na mai digori مولانا شيخ شريف ابراهيم صالح الحسين وديروك مسؤول النهج العميد فيما يجب على المقدم والمريد wato kyakkyawar hanya da ke bayanin abin da ya wajaba a kan dukkan mukaddami da dukkan muridi na tijjaniya wannan shi littafin da za mu shiga yadda muka shirya lamarin ba haka Allah ya shirya ba yayin da na tsara kafin mu shiga littafin za mu ɗan yi takaitaccen tarihi na shi maulana shek sharif ibrahim sale allah ya kara masa yadda to amma lokaci ya riga da ya tafi tun da da har mun fara karatun a kusan farko kenan to sai aka ɗauke ne ba saboda gari a tafi ina ganin tarihin ko kila sai a bi mu bashi kai tsaye za mu shiga karatu da ne akwai bukatar kanka a fara littafin a ɗan yi takaitaccen bayani akan mai littafin shi maulana shi sharif amma lura da lokaci ko da wani abu kadan za mu karanta ko da mu kan jima muka samu so insha Allah sani mai zuwa sai mu shiga ainihin surar karatu maulana shi sharif ya bude bayan bismillahir rahmanir rahim yace ina fara wannan rubutu da zan yi da ambaton sunan Allah Ar-Rahman mai gamammiyan jin kai a duniya Ar-Rahim mai keɓaɓɓen jin kai a lahira ya hudu littafin da wata aya ta alƙur'ani ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا cewa ya ubangijinmu ka ba mu ra'ama daga gare ka sannan ka tanada mana shiriya a cikin dukkan lamuranmu ya Allah wannan aya ce ta Qur'ani Mulana Sheikh Sharif ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya da yabo dangogin sa gaba daya sun tabbata ga Allah rabbul alamin wanda yake shine ubangijin dukkan tarikai gaba daya rabbil alamin ubangijin tarikai al'alamin abu da ba Allah ba kuma yadda kullum ana fadi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام صلاتي da aminci ala maulana Muhammadin sallallahu ya tabbata bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mu sayyidul awwalin wal akhirin shine shugaba na dukkan mutanen farko kuma shine shugaba na mutanen karshe gabaki daya wa ala alihi at-tahirin Allah wannan salati muna roƙo ka gama iyalansa tsarkaka da wannan salati da muka roƙa din wa ashabihi sannan Allah ka sanya sahabbansa al-hudatul muhtadin shiryayyun nan masu shiryarwa wa ala tabi'ihim Allah ka game salatin nan a bisa wanda duk suka bi su suka bi manzo Allah da sahabbansa da kuma alubai kenan suka bi su da ihsani tare da kyautatawa ila yau din ha zuwa tashin duniya duk wanda ya bi su Allah ka gama shi cikin wannan salati yace amma ba'd amma bayan abin da ke wato aka gabatar din na bayan basmala da amdala da salati da salami din nan fa yaqulu afqaru al-abidi mafi bukatuwa a cikin bayan da Allah ya yi gaba daya mafi bukatuwa a cikinsu da kan da yake ba da kansa yake wanda yake kowa bukata a cikin bayan Allah ma'ana bukatar rahmar Allah kenan da yardarsa wa abu'afuhum taqwan mu'amalan wanda kuma a bayan Allah ka ta ya fi su rauni wurin jin tsoron Allah da kuma wurin aiki na gari wannan wai duk shi yake gaya kansa wannan ba ma muka sai dai mu karanta mu fassara amma mun san tawazu ne eh tawazu ne irin na bayan Allah maulana shi shari'a yake wannan magana wai mafi shine mafi rauni na bayan Allah wurin jin tsoron Allah da kuma wurin aiki na gari shi ya fi kowa rauni a bayan Allah to mu kuma mu ce bai kenan kaga dai na ɗaya ne kika manzo Allah na haƙiƙa na bangaren Husaini ma so kaga kuma ga abin da yake gaya kansa kai kuma ba in ka tashi kai ka ce kai ahlus sunna mu ahlus sunna mu da kaza kaza to ba halin mutane kirki wai wallahi mutanen kirki kam za a kullum suna nuna su ba komai ba amma Allah ya ce a a ba haka ba haka ne ka'ida ta bayan Allah annabi Yunus ibn Matta yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin yace shi yana cikin azzalumai Allah ya ce a min as-salihin ne ko amma in kace kai na ka koda bakin ka kace kai na kirki ne in ba hakan bane kaga sai maza maza ya ko amma ko ka فرعون ليس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين على ذكريا لك من المفسدين لي يا من المسلمين أشياء لا تجي مسلمة على ذكريا من المفسدين لي كلا تكون ما بعرف يعني تقوى وعملا نينا مكي رولي إنجيشي أولين سورة الله لكم أولين أيدي نكي وأكثرهم زلا توبة كما باين الله ككب wannan mai magana in ji sharif shi ya fi kowa laifuka kurakurai shi ne zallan da zaira zallan da zaira shi ne za ka ji a cikin salatai Allahumma salli ala tasabuhun an zallati ko Allah kai salati akan wanda Allah ya tsarkake shi daga laifi annabi Muhammad wa'azarun zallan wanda ya fi su yawan kurakurai wa jahalan ya fi su ya fi mutane gaba ɗaya yawan jahilci to kai fa kaji ba ba ya fi kowa laifi ya fi kowa jahilci in ji shi amma waye sai ce ibrahimu ibn salih ibn yunus ibn yunus al-husaini yace shine ibrahim mu kuma mu ce maulana wa kudwatuna ash-shaykh ash-sharif ibrahim ibn salih dan salihu ibn yunus ibn yunus dan yunus al-usaydi jikan annabi muhammadu ta hanyar al-husayn dan sayyidina ali dan fatima sara alayhi salam shine al-husayni in ka ji al-husayni jikan annabi ta hanyar husayni imam Hussein in ka ji al-Hasani irin shi tijani to jikan annabi Muhammad sallallahu ta wurin Hasan in ka ji an ce al-Alawi al-Alawi na kuma jikan annabi ne ta bangaren sayyidina Ali ba ta bangaren ma Fatima ba to wannan dai shine ma'anar wa'annan su ke hafizahu Allah Allah ka kare shi wa labbafa bihi Allah ka tausasa mata fi amali a cikin dukkan ayyukansa a sirri na ɓoye wal alami da ayyukan duk da yake yi a bayyane ana ka kare shi kamar kariya Maulana Sheikh Sharif yace laqad talaqaitu risalatan haqiqa na hadu da wata wasiƙa min ba'd al-ahbabi al-mujtahid daga sashen masoya masu wato tsantsan yin aiki dan Allah sune al-mukhlisin ɗaya daga cikinsu ya ƙulubu minni ya nema daga gare ni fiha a cikin wannan wasiƙa an ujiba ala as'ilatin rasmu fiha wato in ba da amsa akan waɗansu tambayoyi wanda suke rubuce rasama haka ya afwar fiha wanda ya rubuta su a cikin wannan wasiƙa din tambayoyi waɗanda ya rubuta su a cikin wannan wasiƙa din ya nemi in amsa maka su وشرط أن يكون الجواب متوسطا kuma a wasikar sai ya rubuta min sha'i cewa amsan da zan bayar din ya zama a taƙaita shi ya zama tsakatsaki amsan da zan bayar la bi tawilil mumalli kar ya zama amsa wanda za a tsawaita bayani har a ƙosa wanda aka abun tsawaitawan bayani har yadda mutane za su ƙosa da amsar yace sannan kuma wala bil kasiril mukhalli kar kuma ya zama ya taƙaitu sosai yadda zai zama abun rashin fa'ida tattare da shi ya zama an taƙaita amsa har yadda bai fa'idantar ba to ya nemi dai a yi tsakatsaki kenan kar ya yi yawa da zai gundurar kar ya yi kaɗan ya zama bai fa'idantar ba mara a yi in takaita amsar shi da wannan littafin amsar da na gaba da ba jabatu ko ba da tsarafin jin tawilin bayan na yi kai kawo mai dan tsau ba tare da wani jajja ba kawai sai na bada sai na bada amsa na wannan tambayoyi da yi ilman dinni tare ba tare da sanin ni din nan cewa ni bi anni lastu min fursani hadal maidan tare da na sani ni ba na cikin gwanayen wannan faje da aka yi tambaya a kai ta dai ci wa anna zamanan yastafti fihi mithli ka sani lo zamanin da wai iri na ne mai yin fatawa la zamanin basiru min al-ulama'i al-hafil lalle wannan zamani ya zama mai matukar bukatuwa ga samun malamai manya inda iri na ne wani wani zai ji tsayin fatawa to wannan zamani yana da yana da wato rashi fata na manyan malamai wa inda ya iri na ne zai zama da fata wallahi da yake ka duba ba bayan Allah wannan ba za mu yi koyi da su ba da ba za mu yi koyi da mai daga an ce yana cewa babu kamar shi fata wanda saba da tashi babu ita addini ha Allah ya ka bi ta wata san ta bi audu shaitan amma mai kaskantar da kansa Allah yana nuna muku a fili ba haka bane tawazu ne yau da safe wa hadhihi al-as'ilatu al-madhkura waɗannan ga sunan sune tambayoyi da aka ambata mini akan ana neman in ba da amsa a kansu su ne kuma littafi za mu karanta su sai mu shafa al-awwal yace tambaya ta farko ما يلزم من النصيحة للمريد me ya zama wajibin muƙaddami ya yi na nasiha a kan muridinsa wanda ya lakana da nikar me ne abu wani nasiha ne ta zama wajibi sai an yi wa muridi wannan baji ne mai haɗin gaske wanda za mu zo mu shige shi tafiyar da abu ne a tsani tambaya ta biyu al'adabul wajibu bainal muridi wal muqaddami duk tarihi ladabi na wajibi na dole tsakanin muƙaddari da muridinsa wannan mabadi ne da ya mai zama kansa asalisu na uku adabul ikhwani ba'dhum ma'a ba'd wa tawaddud wa tarahum bainahum ila akhirih ladabi tsakanin yan uwa a halai da junansu su ya su ya ake so su kasance ali da ali ya ake so su zama mu'amala tsakanin su wa tawaddudu da kuma soyayya a tsakanin su wa tara'ub da kuma tausayi na junan su bainahu a tsakanin su الرابع سينا ودو شروط الورد في الطريقة التجارية شروطنا كونديشن نا ورد الطريقة التجارية wanda za mu zo karanta za ka ji su wajen ishirin da shida ba kamar yadda lokacin da za a baka ɗari an baka guda biyar ne ko ko ko bakwai ko to su ashirin da shida za mu zo karanta su ɗaya bayan ɗaya da yadda Allah alhamis tambaya ta shida hukumu qira'ati mutayammim للفرائض أو النافل للورد أو الوظيفة tambaya ta biyar. cewa me hukuncin wanda ya yi taimama don ya yi sallar farilla ko sallar nafila sallar farilla ko sallar nafila a ya yi taimawa don ya yi wannan salloli na farilla ko na nafila to yaya zai iya yin har da wazifa bayan ya yi tun da taimawa ya kan yi sallah daya ba a yi wani da shi a shari'ar musulunci in kai taimawa kai sallah to in azhar kenan ko wani abu ya faru ko bai faru ba illa azhar ta sai ka sake sabon taimawa ko ba abin da ya faru na karyewar taimawa to yaya in ka ga wata mamar kana iya yin wazifa to da iya larura ne yana kai alwala ko kana iya yin lazumin ka ko kana iya yin zikirin juma'a ko ba za ka iya yi ba to wannan hukuncin an yi wato baji musamman akan amsa shi sana sabitu tambaya ta shida هل على المسافر سفرا سفرا طويلا او قصيرا ان يقرا الاوراد الى اخره shin wanda ya tafiya ko nesa ko kusa wajibi ne a kansa sai ya yi wirdi ko kuma ana ana yana iya tsanaya a kansa ya zama ko bai yi ba ko mai matafi mai tsawon tafiya ko mai gajiyar tafiya السابع تنبيه تبقى هل على المريض قراءة قراءة الأولاد وما تفعل المرأة إذا عاضت شمر الله كم wajibi ne sai ya yi karanta wirdi da aka lakana mai in bai da lafiya rashin lafiya ya buge mutum to wirdi yana wuyansa ko kuma in mutum bai da lafiya an dauke mai wannan babi musamman ya mata sannan kuma me hukuncin in mace tana haila kuma ta yar tijaniya ce ai an ce ta daina sallah ko ta daina azumi amma za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba to ya wirdi kuma to zai hukuncin sa za ta ci gaba da yi ko za ta daina ko kuma kawai za a yi taka taka a kafura za a yi ka a tsalle biyuwar mutum yadda ya dama yi ka za a dini ba za a haka ba a yi ganin daman ka kafaru to akwai yadda hukuncin yake ya yi bai baji ana الثامن من تبص كيف يعمل من شرع في الورد فأقيمت عليه الصلاة بعدي نتبص معايا تنبأ نتبص ودا كمان بعدي yaya mutum zai yi yana cikin lazumi ko yana wazifa ya yaki kawai sai ka zaka sai da sallah ko bai sallah ba kuma yana tsakiyar ni yaya zai yi ka sani dai wataƙila yankewa zai kawai ya zona to ya yanke ya zona din nan iya sallah ne zai hukunci abu sakewa zai yi wancan ya rushe ko jonawa zai yi a ji bai ba shi ba سنن تأتيه هل يستفتح المسبوق أم يدخل في, في الوظيفة بمجرد حضوره إلى آخره وكيف يصنع إذا فرغ الناس أن يستقبل القبلة أم يستمر على حاله تو wannan kuma fatawar wanda shi ma ya mai ita ma ya mata bani hal yastaftih al-madhbubu am yaqulu fi wazifati bi mujarrad al-udhur ka zo ka samu ana wazifa idan ka zo ka samu ana wazifa an tsere ma daga zuwa sai ka yi irin ka tsaya ka kulle kulle nan da ake yi kafin a fara wazifa sai an yi bismillahi ai an yi auzu billahi an yi bismillahi an karanta fatiha ko kafin sai fara hakan za ka yi ko kuma kawai daga zuwan ka sauna ka za ka kama wazifa ba ya kayi wani buɗe-buɗe ba da niyoyin da ake ta dogon shan nan me za ka yi shi ma ya mai baki sannan wa kaifa yasna'u idza faraga an-nas in mutane sun gaba kai da aka tsere ma ya zaka yi me zaka yi ka san shi a hankali wani da ya zo ka an tsere mai da wajiba ana buga ana ce inna la wa laka tasalluna annabi ka kashi ma daga يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين يا شباب يا فيسكا da yawa haka suke kai ba mata wazifa ba jiya jiya nan ba na ga wani sai dai ba wanda za a biya da wani eh kaza akwai wanda ake gyara akwai wanda ba a gyara an zo sallar gawa kawai an buga an kan ya zo ma an yi kafarori uku ya Allah ba ta ya kai na karshe da shi kwaya daya هذا فلا يبقى في السلام عليكم السلام عليكم يقول تقول هذا اللي أنا بيجي هذا a inda ba gidansu addinin su na daban ne su haka ake yi baka bai yi jana'iza ba bai ba to da ya cika wuri to shi kenan to yaya za a yi in ka san in an sallame an gama wajiba me yaya zai a wurin biyan ya zai ya biya sannan bayan yaya zai ya biya din a yi tabbirin kiblata an yi tabbiru ala aiki sharaɗi ne sai ya fuskanci alƙibla kamar yadda wasu suke za za mutum idan an gama wajiba sai ya juya ya kalli alƙibla ya ƙari ba wajibarsa ko kuma dai zai zauna a yadda duk yake in ta yamma yake yana kallon gabar in ma ta kudu yake yana kallon arewa in arewa yake yana kallon in ma gabar yana kallon yamma ko zai zauna haka yaya zai yi me shari'a da me fiqhu ya tabbatar na ikariya yaya zai ya bai babin sa sai al'ashiru na goma na ƙarshe كيف يذكر الجمعة الجمعة المنفرد بين ذكر الجمعة شيء كذا يا زي ذكر الجمعة jiya wani ya yi tambayar nan a zaman da muka yi a nan gudu ko jiya wani ya zama nan ko wanda suka halarta tun da bai shafi kowa da kowa ba sun sani wani ya yi wasu tambaya na kuma ba da amsa yaya mutum zai yi kan kasuwa ne kullum kaza da bayan sama da ya zai da rike zuwa mata ko canki da za ta ba ta an yi bayani to wannan yayi mai bada musamman a wannan fulan wa man nasiya hatta gharabat alayhi shamsu haka da kuma me mutumin da ran juma'a ya manta kadas har rana ta fadi bai samu jam'i na juma'a ba ko bai yi ba shi shi kadai rana kuma ta riga ta faɗi kuma kafin rana ta faɗi yake zikirin zuwa a yadda aka sani to ya zai to shi ma an kawo babin tsara hadihi waɗannan hiya al-as'ilatu allati wajjaha al-aqu sune tambayoyin da dan uwa ya gabato ya fiskanto da su wanda mai suna algoni muhammad saifa'u suna wanda ya rubuto wannan tambayoyin ya taimake mu aka shigo da ilimin da za ka ji in an fara wannan a ta haƙƙin iyaye san da aka shiga haƙƙin waye haƙƙin waye in ka ji yadda aka yi ta gwalagwalan ilimin da shari'a ya rika amayarwa ya ta ambaliyar su a cikin wannan littafi za ka yi mamaki wallahi albarka wannan bawan Allah da ya turo na bayan goni Muhammad Saifau sunansa razaqahullahu tawfiqa Allah ya arzuta shi da muwafaqa li tarihi al-amali da aikata kyawun ayyuka wa aslah wa aslihli wa lahu jami' al-ahwali Allah ka kyautata mini da ni da shi dukkan yanayin mu amin innahu sami'un mujib saboda shi Allah mai ji ne kuma mai amsawa ne daga dai wannan a takaice shine introduction na littafin da kuma content na littafin da ya kusa wanda za mu shiga kai tsaye insha Allah a zama na gaba mu duba wannan littafi da yardan Allah daga farkonsa har zuwa ƙarshe insha Allah ta yadda za mu samu wayewan kai dangane da wannan abin da muke rike da shi na ɗarikar tijjaniya har mu daina yin sa cikin wato rashin sani hukunce-hukunce da yawa kai dai kaji sunan kwantar ne amma an zo babi in ya fara zubo ilimai hadisai kuma zaka ci abun mamaki saboda haka idan mun gama shi wataƙila sai mu sa littafin na mujatul murid ila in mun gama shi sai mu sa ya kusa farida ila ai ta tafiya da har insha Allah ya abinda Allah ya ga dama a yi inda rai wanda za mu rika tafiya a karanta ɗariƙar a santa insha Allah rabbi da haka tura da damuna ko da muna yi shi ma yana yi za mu taƙaita mun dai bude a taƙaice yau bara a ce da rubu ko mai ba alhamdulillah mun fara da ba kuma mun tashi da wuri ko kuma mun tashi a time da ba ake tashi yanzu na ga yayi insha Allah saboda akwai wanda suke nesa har can wuri ke sabuwa da sauran wanda suke nesa dai za mu taƙaita a yi kokowa da ruwa wurin komawa mun dai yi dan matashiya wanda bayi da littafi ya yi kokari ya mallaka sai kuma Allah ya sa ba samu ba da sai abin nan gobe dai ina tunanin insha Allah zai shiga gobe idan na shiga zan bincika mana in har shaguna ne na kasuwa ne Allah ya ga aka yi dace aka samu koda kaɗan in sai ruwan mana ba ba samu ba kadi sai a yi kwatakwato ba ya da kai ya sai zama kamar hand out sai mu zo mu sai kowa ya mallaka insha Allah saboda ya zama karatu ba madariki ba don yau ka fita madariki ne duk ɗaya ne kawai da ganin kaji a gaban nan a ga ya zama madariki ke ba ba karatu ba karatu kan ba zo da littafi Allah ka zo ka zauna ba littafi ka ai ka zo shaf shaf madariki ne tunda ba mu raja a cikin abubuwan eh da ga ba mu sani ba ko akwai mai tambaya ɗaya biyu uku ko an sa sai mu yi addu'a abin da ya shafi jami'a to da babin da ne muka shiga sun babu kuma alhamdulillah to alhamdulillah mu karanta wurin Allah kafa uku ga iyayen mu Allah ya kai musu ladan da maka shugaba da su da dai ina jan hankalin mu galla a rika tsawa da wuri saboda mu samu mu fara da wuri mu tashi a lokaci kuma wannan shi ne takwas da rabi wannan zaman ake farawa ba a kamar karatun lahadi ba karatun lahadi yawanci kusan ba za mu ce tara bare amma dai kusan haka ake farawa da ka amma wannan kam da takwas da rabi gobe kuma muna harba wula hadis ko insha Allah wannan lafiya ya zai mutu wa zai malaka na mutu wa wa kuka da kuka da kuka da kuka da afuwan akwai maganar da na sanar muka sanar jiya na wani ma'aikata an kaida sai sati na kawai walima da za a yi a jaro su da Allah duk wanda ka san mun yi zama zama ba mu san da za a yi samu kowa da kowa ba can kwacin da za a yi a za a yi jaro su jesus ba ta ke shi sai a saba ta sa a lafiyar muka amfuta da rumba ranar da shi gula da yawa da gaskiya ya wuce ta kawo da maza ta hankula wa wata da ke da rumba ko kuma da ya rasu na hankali ba da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da